um walaqad khalaqnakum Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma hakika mun halice ku khalaqna abakum ana ne mun halice baban ku Adam annabi Adam kenan su masawarnakum sannan muka suranta ku a su masawarnahu shi ma ana ne muka suranta shi muka yi su muka hiddo kamannin shi su makulla ne mala'ikatu su da Adam sannan muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga Adamu fasajadu ila fasajadu sai suka yi sujadan nan illa iblisa sai da iblis lam yakun min sajidin bai kasance ba daga cikin masu sujada Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa adam wa sawwarahu wa amara al malaikata bis sujudi lahu Allah tabaraka wa ta'ala ya halda ya halice annabi adam ya suranta shi ya umarci mala'iku da su sujada gare shi awwalal aya khalaqnakum mun awwala mun fassara mun yi tawilin ayan muka ce khalaqnakum kinnan khalaqna abakum da Allah ya ce a wani kar halakana ku haƙiƙa mun halice ku ai halakana a baku ana nihin mun halicci baban ku ne da anna zahiral ayati yaktadi annahu khalaqana nahnu aulada adama wa sawwarana qabla an ya'muru al mala'ikata bi sujudi li adam saboda zahirin ayan tana hukunta cewa Allah ya halice mu mu ƴaƴan annabi Adam sannan ya suranta mu gabanin yayi wa mala'iku umarni da su sujjara ga annabi Adam wa hadha mukhalifun lil waqi wannan kuma kaga ya saba ma abin da ya afku abin da ya kasance inna ma hazal khalqu khalqu adam kawai dai wannan halittar da aka ce inna wa laqad khalaqnakum wannan halittar halittar annabi adam ne almutadam almutadammiru li khalqina wanda shine ya kunshi halittar mu wa hadha taswir taswiru adam wannan surantawan tasurantawa ce ta annabi adam almutadammin li taswirina wanda ya kumso surantawan mu yanda aka yi shi haka nan wato tashin ta ta kumshi ta mu baki da khalaqna adam wa sawwarnahu mu halitta annabi adam mu suranta shi kuma kullu lil malaikati sujudu ya adam sannan muka ce wa malaiku ku sujada wa annabi adam sujudu tahiyatin sujada ta gaisuwa ba ta bauta ba fasajidu illa fasajidu sai suke sujada illa iblisa sai dai iblis abarjin shine uban aljannu shine lam yakun min sajidin bai kasance daga cikin masu yin sujada ba a ba kiyaye ya kiya Allahu khalaqa adam lamma akmala khilqatahu ma amara al malaikata bi sujudi lahu hatta nafaka fi fi ruh Allah tabaraka ta'ala da ya halitta annabi adam bai wato ya hada ya cika halittarsa bai umarci mala'iku ba da su sujada gare shi har sai da ya busa ya busa mai ruhin shi hatta wanda muka fi ruwa sai da busa mai ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi fa qawlu sajidin haka yake da cikin wata cikin wata aya in na daidaita shi ne busa mai ne busa ruhi a cikin shi to ku abu kuna masu sujada gare shi masta hakka sujuda illa bada an nufika fi ruh bai tantance sujada ba har sai da aka busa ruhi a cikin shi wa zalika ruh araftumuhu wa lam shayr islam Allah ta ce wannan ruhin ku wannan ruhin wanda aka musa mai ya samu wani daraja ai kun san shi ko ya wuce haka a sujudu lirruhi allazi nufiqa fi adam kenan sujudan nan an yi ta ne ga ruhin da aka musa aka musa shi a cikin annabi adam amma al malaikata bi sujudi adam wa sujudi sujudi malaikatu kulluhum illa iblis an umarci malaiku su sujjara ga annabi adam sai suka sujjara baki ɗayan su banda iblis lam yakum yasajidin bai kasance daga cikin masu jira ba ta'allala bi annahu afdala min adam ya kawo hujja cewa shi shi ya fi annabi adam shine wasu fici afsa annabi adam fala yanbaghi li fadil an yakhduma mafdulan ka san ko shi wanda yayi bai dace ba yayi dubta ma wanda aka shi law am law am law amara shaykhun kabirun an yakhduma tilmizan kai law amara shaykhun kabirun an yakhduma tilmizan lahu saghiran lakana haza gairu munasib wai da za a umarci wani shehi babba in shehi ne masani na ilimi babba a ce ya hidimta ma almajiri almajirin shi karami to kaga wanzu wannan ai bai dace ba fara iblis nafsahu fi tilkal martaba shi iblis sai ya kai shi a wannan matsayin wa fadilatahu ra'aha min annahu khalaqa min nar shi fifice shi ya ga wannan fifikin wai saboda shi an halitta shi daga huta ne wannaru min nuri ita ko huta daga haske ne wan nuru afdalu min zulma shi ko haske ya fi duhu wa tinu zulmatu ita ko kasa ko tabo ai zulmatun duhu ne wa aslu adam min tin shi ko asalin annabi adam daga tabo ne walaysa kamara amma abin ba kamar yadda ya gani bane ba fa sawfa nubayyana lakum insha Allah a sannu za mu bayyana muku in Allah ya so anna turaba afdal min an-nar cewa kasa ta fi wuta fa law kanat an-naru afdal min at-turabi fa hadha la yaktazi bid-darura wai koda hutan ta fi kasa wannan baya hukuntawa akan larura annan man kana asluhu afdal yakun afdal cewa wanda asalin shi kasance shi yayi dole shi ma sai ya kasance shi yayi kawai da saboda asali na yayi ni ma sai yanzu na shi asali na misali iyaye na su ne suka fi daraja sai mu sai mu sai mu mutane daraja ko shi ni ma sai sai mutane daraja saboda bal bari dai Allah tabaraka wataala yukhrijul mu'mina min al-kafiri Allah tabaraka wataala yana fitar da mu'mini mu'mini daga kafiri wa yukhrijul kafira min al-mu'min kuma yana fitar da kafiri daga mu'mini la yusalu amma fa'al Allah ba a tambaye shi dan me yayi abin da yake aikata Allah ba mai tambaye shi dan Allah dan me ka aikata Allah ta'ala Allah wanda sarki ce ma manaka Allah ta sujuda iza martuka me ya hana ka kai sujada an ta sujada kenan me ya hana ka kai sujada iza martuka yayin da na umarce ka qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin sai shi iblis ya ce a ni ni na shi shi ka halitta ne daga wuta shi ko ka halitta shi daga tabo mukhalafatu mukhalafatun wahidatun tadammanat salasan wannan sabo ne guda daya sabawa ce guda daya wanda ta taro sabawa guda uku falihaza hudiba huna saboda haka ne ana aka mai magana cewa ma manaka an la tasjir iza martuk me yana kakka yi sujada lokacin da na umarce ka khalafa amara Allah tabaraka wataala anan wurin ya saba ma umarnin Allah tabaraka wataala wa fi hadhihi aya bayyana lahu annahu khalafa amara Allah hazihi kabiratun a cikin wannan aya ya bayyana gare cewa ya saba ma umarnin Allah ne to wannan ko babban laifi ne shine laifi na farko maratan ukhra wani karo kuma sai kaji an ce sai Allah tabaraka wa ta'ala ce malaka Allah takuna ma as-sajidin me ya sanya ba za ka kasance a tare da masu yin sujada ba ai kharaja min al-jama'a nan laifi shi ya fita daga cikin jama'a aidan kuma dai wa hazi kabiratu shi ma ya daga cikin jama'a shi ma laifi ne babba maratan ukhra wani karo kuma na daban ma manaka an tasjuda bima khalaqtu bi yadayya Allah ya ce me yana ka ka yi sujada ga abin da na halitta da hannayena taraka ta'zima ma azama Allah nan wurin ya bar girmama abin da Allah ya girmama abin da Allah tabaraka wa ta'ala girmama nan shi bai girmama shi ba falihaza bayana su'al fi fi suwar sala saboda wannan ne tambayar ta sassaba ta zama mabambanta a cikin wannan surorin guda uku kowace ce tambaya daban ce muna kala iza martuk nan wurin cewa yayin da na umarce ka maratan ya kulu marika Allah ta kulu masu sajire wani karo sai ce nesa ba za ka nesa ba kasance ba daga cikin masu sajira maratan ukhra wani karo kuma yace ma manaka an tasiri ma kharajtu bi dai biyana ke sujada ga abin na halitta da hannayena qala fa habit minha sai ce to kala fajid mina sai ce ka sabka daga cikinta min aljannati daga aljannan kai kai ka sabka wa kila min samawati wani kauli aka ce a daga samman ma baki dai ka sabka daga sammai fa ma yakunu laka anta takabbar fiya bai dace ba da gare ka kinan a kai girman kai a cikinta fa khuruj ka fita min hada min hada gare ta innaka min as-sagirin kai kana cikin azdalilina makaskanta qala anzirni ila yusul sai ce a akhirni ya Allah ka jinkirta mini ila yawmi ba'thun har ya zuwa ranar da za a tayar da su talaba min Allah tabaraka ta'ala an yu'akhirahu ila yawmil qiyama ya nema daga Allah tabaraka ta'ala Allah ya jinkirta masa ka kashe shi har ya zuwa ranar tashin kiyama fa ya mutu sai ya mutu fi zalika yawm a cikin wannan ranar qala innaka minal munzirin Allah tabaraka ta'ala ce kai kana cikin wanda za a jinkirta musu anzarahullah Allah ya dakata masa ya jinkirta masa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa lokaci rana ta lokaci wanda ke abin sani ai waqatan nafaqatul ula ana nihin lokaci na busa ta farko huwa baqin shi wanzanje ne zai zai zai wanzu fi qaidil hayati a cikin rayuwa ila yawmina haza har ya zuwa yinin mu yau yana nan baqin fi wanzaje ne yana nan kullama marra alaihi zamanu hatta harima ko da lokaci zamani ya shuɗe kanshi har sai ya yi tagob tagob ya tsuwa ya yi tagob tagob wa balagal gayata ya kai ƙarshe ya kai gaya shi harmi a cikin tsuwa raddahu Allah ibn 30 sana sai Allah ya mera shi dan shekara 30 wa hadha li yakuna bala'an fil khalqi wannan dai ya zama jarraba ce a cikin halitta man arada Allah bi khairan yukhalifu iblisa duk wanda Allah yake ne alheri da shi zai sai a ga yana sawa ma shi shedan wa man arada Allah bihi shaqawatan yattabi iblis wanda ko Allah yake nihin tsiyata da gare shi sai ka ga yana bin shedan a au hadha ta'khiru ko ko wannan jinkirin jaza'an lima taqaddama min ibadati Allah ya saka mai ne wannan jinkirin da aka jinkirta mai sakamako ne na abin da ya gabatar na daga ibada taqaddama ya gabata annahu annahu abadallahi tabaraka wa ta'ala fi kulli shay'in min al-ardi alfa sanati saboda ya gabata cikin karatukan da aka yi cewa shi ya bauta ma Allah wa tabaraka wa ta'ala a cikin kowane taki kowane kamu ɗaya a cikin ƙasa ya bauta ma Allah shekara dubu yana bauta kowane kamu na ƙasa in kai ya ya ya ma Allah sujjada ya ya bauta har shekara dubu wata wata walla khizanatul jannati 40 alf sana ya riki kulawa da aljanna shekara 40 wa jahada 60 alf sana yayi jihadi shekara 60 lamma abadallahi tabaraka ta'ala hazihi mudda da ya bauta wa Allah tabaraka ta'ala a tsawon wannan lokacin kafa'ahu Allah bi an abqahu ila akhir dar Allah sai saka mai da zai wanzar da shi zai bar shi har zuwa karshen lokaci har zuwa karshen zamani wato jaza Allahu tabbata sakamai sakaya gare shi wallahi tabaraka wataala laysa bi zallamin lil abid shi Allah ba mai zalunta kowa bane ba mai zalunta ba yi bane ba wa mustajibun li kulli man da'a kuma Allah mai amsa ma duk wanda ya roke shi ne hatta iblis al-kafir har kaga har shi kan shedan wanga kafiri alaba minhu al-inzara ya nemi Allah ya jinkirta masa fa anzaru Allah ya jinkirta masa to kai wa kai me me neman alheri kar ka takaita ma atahu kullu madlubi lalle Allah bai bashi da abin neman shi ba huwa kana yatlubu an yabqa hayyan ila yawm al-qiyamah shi abin da ya nema ya wanzu rayi ya har zuwa ran tashin kiyama wa zalika li amrayn wannan ko yayi wannan ne saboda abu abu saboda lamari guda biyu idza idza baqa idza baqiya ila yawm al-qiyamah in ya wanzu har zuwa ran tashin kiyama la ya mutu ba a duke nan ba zai mutu ba bayan haka ran tashin kiyama kuma ya shi kenan da ba bayan haka nan ba mai mutuwa au idza mata fi zalika koko in ya mutu fi zalika a cikin wannan wannan fi zalika ne a cikin wannan ranar la yuhasabu kenan ba mai hisabi ba wa in lam yuhasabu in ko ba mai hisabi ba la yadkhulu nara ba zai shiga wuta ba lam yuqa hadha ba bashi wannan ba walakin utiya al-baqa'a ila akhir dar sai dai an bashi wanzuwa har zuwa karshen zamani ƙara ma ga wutani ƙara ma ga wutani sai ce to dalilin da ka ɓatar da ni wano bi igwa'ika li dalilin ɓatar da kai gare ni ɓatar da ni da kai la qudanna lahum libani adama to ni ko zan zamunawa banu adama ya nan adam kin nan siratal mustaqim in dade musu hanyar ka tafarkin ka wanda yake madaidaici zan zauna ala tsala tariqil musa ilaika a wata hanya mai zuwa mai mai saduwa da kai in hana su zuwa su mala'atiyan nan sannan ba ma kawai nan zan tsaya ba da atiyan nan min baina aidin zan zo musu ta gaba gare su wa min khalfihim in zo musu ta bayan su wa ne malihim zan zo musu ta damar su wa an shama'ilihim kuma in kuma in zo musu ta hagubin su ai min kulli jatin yana ne zan zo musu ta kowace jiha ta kowane bangare fa amna wa an an suluki in hana su shiga wannan hanyar ta godiya ita ce wato wa sadikar mustaqim wannan hanyar taka wanda take madaidaiciya qala ibn abbas abala na abbas yace wala yasati wa an yati fawqahum baya iya shi shedan ya zo musu ta saman su li alla yahula bainal abdi wa bain rahmatillahi dan saboda ya hana ya shiga tsakanin bawa da rahama Allah aksama iblis annahu yaqudu li bani adama siratallahi almustaqima yayi rantsuwa cewa zai zai zamana wa bani adama ya tare musu hanyar nan tafarkin nan na Allah wanda ke madaidaici wa sayatihim min jihatil yamini wa shimali wal amami wal khafi zai rika zo musu ta dama ta hagu ta gaba ta baya walakin la yatihim min fawqihim sai dai ba zai iya zo musu ba ta burbushin su ta saman su wala tajidu aksarum shakirina ba za ka samu mafi yawan su ba suna masu godiya ma'ana muminina ba za ka same su mafi yawan su ba suna mu'minai qala khuruj min hamaz umma madura
قال اخرج منها مذءوما مدهورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ف- فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
um قال اخرج من امز امم مدحورا لمن تبك منهم لأملأ أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا من الظالمين قال اخرج من امز امم مدحورا sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ne hukuta mina ka fita daga daga cikin ta maz'uman ai mu'ayyaban aw mamqutan kana abin aibantawa ko ko abin kyama abin ki madhuran mub'adan min an rahmati kana abin nisantarwa daga rahama Allah laman tabi'aka lalle rantsuwa duk wanda ya bi ka minhum daga cikin su minan nasi daga mutane ko la amla anna jahannama minkum ajma'in to wallahi sai na tsike wai fita jahannama minkum daga daga gare ku da kai da su baki daya minka da zuriyatika da gare ka da zuriyatika da zuriyarka wa min wa minan nasi man ittaba'aka minhu kuma daga mutane su ko wanda ya bi ka daga cikin su kenan kai ma wanda ya bi ka daga cikin zuriyarka da kai har kai kanka to duk mutane su ma duk wanda ya bi ka daga cikin su shikenan da ku ne makamashin huda wa qala sai ce ya adamu wallahi tabaraka wa ta'ala kuma yake ma annabi adam wannan kai daji wannan magana ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata ya kai adam ka zamni aljanna uskun anta wa zawjuka aljannata ka zamna aljanna da kai da matarka Hauwa. aljannata fa kula min hashitum ku ci a min haisu shitum inda ta inda kuke so wala takraba hadhihi shajarata amman ga itaciya guda daya kar ku kusance ta bil akari da ci min hada gareta fa takuna min zalimin in kuka ci ta wannan itace sai kuka kasance cikin azzalumai bakin yanzu hmm bakin ne aiko na'am to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين